إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake haɗuwar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram da shiryawa da gabatarwa don wanku da bin Abdullah Allah mana mafaka yan waga shi dai kamar da aka saba insha Allah darasinmu kenan na biyu a bayan sallah kenan kamar da aka saba za a iya kira a lambobi kamar haka amma lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta mu mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 wannan su ne lambobin da za a yi kira a wanda zai kira dai illa ƙara bayani na cewa kauce ma rediyo a lokacin kira mutum ya gusa daga wajen rediyo ko ya kashe rediyo idan iya so a ji abin da yake faɗi assalamu alaikum na kenan kuma wannan lambar da aka bada ita ya kamata mutum ya kira kanta assalamu alaikum Salamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullahi
Malam, tashi lafiya ko?
alhamdulillah
Malam, malam, ina danganci da wanda kullum yake min kirari na ina ƙetare kowa ko muna tashin hankali akan armena ko ko dan shi ne yake yawan gama mu tashin hankali kullum. Ina so yake daga cikin ƙetare hankali na akan armena yaya armena yake.
to kin kin tsakiyar in ta kiyar in ta kauce da gida ko muke ne
Eh, ina ƙetare.
in kika huta ko ko in aje magana kika taka mun gane ba
Ban taɓa takawa.
to kakki taka insha Allah na yake shawara ta insha Allah na'am eh muna hota da kenan assalamu alaikum bismillah la la alhamdulillah alhamdulillah na bismillah eh eh eh eh tana gane ta zabi kana magana kurin akan jingina da ake badawa ta gona mutum ya noma ya baka kuɗi ya rike assalamu alaikum lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah na to bismillah alisana sai
kamar rago wanda an da wata bakwai yanzu ji kuma ga lokaci shi na layahu to na gane assalamu alaikum to kenan dai insha Allah ka ji kana tambaya ne akan rago dan wata bakwai da yake nihi kenan to maganar lai yace tunda daga yanzu ita aka gaba kuma yanzu tunda azumi ya kare sai maganar lai ya kuma ita ake magana sun kara shi dai a an wa kamar da aka wadi dai a duk kokarin kashe salula a lokacin kira kai kashe radio a lokacin kira ko mutum ya gusa ya bar inda radio take assalamu alaikum نعم السلام عليكم نعم
Assalamu alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله
Ina da tambaya malam.
to bismillah Allah sana sana
Azumi ne, eh ramuwa, ba a rama ba har da wata ta zo.
eh
Wanda ya zo azumin. To yanzu in zaka rama aka ce sai ka hudda. Sai ka hudda azumi.
to In zaka na ban ka rama sai ka hudda azumi. To har aika yin azumin tukun daga ba ka auna har ka bada.
to
Eh.
shikenan Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam assalamu alaikum na'am bismillah na'am alhamdulillah ha to bismillah eh eh eh ha to shikenan na gane bismillah to yana ga a ba da amsa wannan akan abin da ya gabata Eh, me eh, yawan adam a wuri kaɗan me tambaya ta farko duka lokacin da rikici ya gama su da mijinta sai ya ce in ta tsallaka koha a kan armanta to yan uwa irin wannan saki mu'allak wanda ake rataya shi da in kika yi kaza a kan armanki to da farko dai malamai magabata suna da saɓani akan maganar saki a wannan hali don ganin wasu na inkarin shi gaba ɗaya ganin allah subhanahu wa ta'ala ya sa saki a hannun miji inda allah zai saki a hannun mata kowa san saki yau da ake jajen saki ya yawa inda hannun mata ake sakin da sai ya limka haka bai dace ga namiji mai ka saki a hannun mace irin wannan to akan yayi malamai da dama suna kan cewa in hatta hoton in kika yi kaza a kan abin ke kika yi suna kan cewa armi babu shi saki guda tabbata daga cikin malamai wasu kamar shasar bin taimiyya rahimahullah cikin alfatawa kinshi ya kawo raba abin gida biyu za a tambayi ko tsakani ga Allah shi miji lokacin da ya wannan magana in kika yi kaza ko kika huta ko kika aikata kaza ko gidan kaza ka armanki za a tambayi tsakani ga Allah saki yake nihi ko kuwa so ne yake ya hana ta wannan abin ko ku so ke sa ta in ke kaza ba sa ta wani aiki sakin yake nihi ko hana ta wani aiki ne yake yi ko so ke sa ta wani aiki in ba niyyar saki ba yake neman hana ta ne yake ba ta tsoro shi iya ga cewa ba sake ba ne ‘yan wa alakul hal irin wani maganganu me yasa mutum musulmi wanda arme kai don zama na halak za ka sa kanka cikin irin wannan rikicin arme wani ya ce arme ya yi wani ya ce biyu ba kullum ‘yan wa musulmi kai sa kan cikin irin wannan rikici me yasa duk ‘yan wa mai irin wannan halin za ka iya cikin matsala sa sake ni hannun mace wata za ta yi kurin don shaidan ya ziga ta kurin he ta aikata abin da ya ce katta yin kuma ya tsuru tsuru abin ya dame shi to abu na mai saɓani zai iya zuwa gidansu ko alƙali ce mishi alƙalin tabbata ce maka sake yayi ya shiga cikin rikici ita a tashin hankali shi cikin tashin hankali su wargaza gidansu kuma kowa bai so yin nasiha ta ga maza in har mace ta kai baka iya hana ta wani aiki to kenan rauni ya tabbata ko shigantaka ta kai shigantaka gwanda ka bar abin a hannunki- a hannunka har ma gwanda ka ce in ji kai kaza zan sake ki wa kaga wannan yayi masa sauki ma lokacin da ta yi sai ka dibi da giran saki da giran ka ka iya sakin ka saki ba ka iya saki ba ka dangana yayi maka lahiya da ka saki abin a hannunta wanda ka mata barazanan ma cewa in kika yi kaza zan sake ki akwai ya yi toki amma ka mai abin gaba da hannunta in kika kaza akan armanki wala wannan hadari ne kuma wasa da arme ne gaskiya wani abin iya cikin ayo fitina ta yau da yawa an shiga cikin rikici tsakanin ma'aurata abin ya rikice suna son junansu a je gida uwa su ba sai dabba sun je malami ya ce musu arme biyi ba wanda ya ce wannan problem ne ku bata gidan gaba daya wanda kun ni nasiha ce ga ma'aurata irin wannan kalmomi na akan armanki mai son zama na kwarai cikin aminci ya kauce mishi har gwanda in ta kai gaya in ci kai kaza zan sake ki to lokacin da ta yi in ka iya saki ka saki in maka iya saki ka dangana ya yi masa kima amma ka saki abu a hannunta to wala haɗari ne kaɗan shiɗin sai zuga ta ya ta hutan to kai ilwa mai wani tambaya ina miki nasihar tun da ya ce in ci kaza kan armanki to kai ki hutan ki haƙuri ki zama a gidanki har Allah ya lamarin kurin shi ne abin zama gami mai maganar jingina da ake a ƙauye ta gona a maraya ma ana yi ba ya ƙauye ba a maraya ta gida ake yi mutum ya baka gidan gidan shi misali na haya ka ba shi miliyan ɗaya ko miliyan biyu ya ce to ka rike gidan ka rika amsa kuɗin hayan ma har in biya ka duk wannan cuta ce dan wara ce zalunci ne bai halitta dalilin jingina ka rike ya mutum gona ka rika nomawa ko gidan shi ka amsa ka ce kuɗin haya kana cin haram haƙƙin ba naka ba shari'a ba ta yarda da haka ba mai jingina yan asalin jingina arrahan kurin garanti ne na mai bashi bashi da nake binka idan baka biya ni ba ga kadaraka wannan gona zan rike ta in ma ka biya ni ka amshi gonaka ko a sayi da gonaka a biya ni shine kura idan inji ne ko mota ce haka baka hawan inji mutum ko mota mutum ta yi maka jingina a'a mota kurin garanti ce lokacin biyan bashi bai biya ni ba ina ya mota a sayi da a biya ni ko ya biya ni shine kurin amma ka hau motar mutum ta jingina ko inji ko gida ka shiga ko ka rika amsa kudin haya ko gona ka rinka mutum da ba misali mutum shiga goma ko shiga ashirin he shekaru goma iya noma gona a banza in shekara goma ta rade kamin shiga ashirin shi ke ne ba shi gona wannan zalunci ne ko da ya amince zalunci na gai dole dole ne ya amince yan wannan abu ya kamata a gyara shi masu yi tsoron Allah kurin ka taimaka mutum ka taimaka mishi har gwandama in ta kai misali na gona ne ko na gidan shara ba ta kiya ba ka bin jika 20 a nawa za ka noma gona a shekara ana haya na baka haya gona ta ko ta shekara jika 20 ko jika 10 in su kudin su kare shi kenan suka ban gona ta ana haka nan amma kurin a banza ka rike gonar da suka noma a banza ka ce ka ce ila baka cakin ka ba zalunci ne dijin gina yan uwa matsayin ta kenan abinda manzo annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dama ya bada dama dabba ta jingina yace idan abun hawa ne azharu yurkab bi yanfuq alai yace abun hawa zaka iya abun hawa na jingina ka hau ci dalilin manzo annabi ce dan ka bashi ciyawa da ruwa ka ciyar da shi haka insani ya ce ka rike zaka sha nono ci dalilin ka bata ciyawa da ruwa to inji ruwa yake sha inji mota ruwa take sha maka tada ba gona ruwan da take sha kaga wannan kadai manzana ya bada dama ayi amfani shi na jingina abin da yake mai rai ne dan ka bashi ci da sha zaka hau dalilin ka bashi ka wala abincin shi haka idan mai nono ne zaka sha dan ka bada abinci amma haka korin a banza a tubus wallahi zalunci ne ku hasa kamar da mutum gonar shi ko ya biya ka ko ka dauka haya kwar shi ne abin yi sai mai magana ragon layya eh shi rago daga wata shidda ya shiga layya balle magana wata bakwai eh dan akuya ne ko akuya su ne sun cika shekara ko da kwana ɗaya sun shiga cikin ta biyu cika shiga tab sun cika shekara dan akuya ko akuya amma timki ya rago su da sauki wannan shi ne akan awon maganan sai mai magana ta Na'am.
Wannan shi wani ne suka tashi gari da matar shi.
Eh.
Ko ta ce ita fushi zan kai ta kasta ga kanta ta ce wanda kariyar ta zan yi sai ce kun ki ɗan ki a. To ya ce wato yanzu shi wannan yayin da kuma ba ta tafi ba sai zaman ka.
Naji. Shi kenan. Eh, wannan eh muna magana ai hakuri yayi da wannan kurin ya ce sai mai magana na gokin shika wata shida ya yi wata bakwai ya insha Allah mai ramul azumi na kafara ta ‘yar uwa maganar cewa kana da ramul azumi na shekara biyu za ka rama akwai masu ganin sai ka ba da kafara amma magana mafi kari ganin babu ruwaya daga manzan da Allah ya kusa salama wanda ya dora kafara don azumi ya jinkiri wasu cikin magabata suna ga haka na kamar daga cikin tuwal minna ina ga kamar bani ya kawo masala iya cewa irin dorawa mutum wani abu a cikin duke shi iya bukatar nasi daga sama tunda babu nasi daga manzan Allah ko daga Allah daga manzan Allah na kenan babu wajibi akan ciyar da wani muddi ko kafara don azumi ya shekara ɗaya ko biyu ko da ka sakaki ko da ruwa ka ya saka farkon to ga Allah na sakaki da kai amma in dai rama azumin ko da rama azumin ko shekara nawa yayi shine wajibi shine faralla sai mai magana ya arwalla ya ta ya lashe gaban shi ya motsa motsawa gaba in dai ba abin da aka hudda ita kadai ba ta bata bata arwalla sai dai an hudda wani abu sai maganar mai cewa mace ki tahi gidanku ita ce zan ta ce ta yima to don gace ta yima ta gidanku ma ba saki bane ba ta yi gidanku mace ba saki bane ba sai in mijin ya ce saki ne ba a hukumci kan ta gidanku akan saki sai in mijin ya ce sakin da dai don ta gidanku kurin ba an bai cikin saki gaskiya assalamu alaikum wa alaikum salam na'am malam muna muna tambaya na'am
mene hukunta wanda yana sallah sai wajen asar sai karatu sai bayyana karatun fatiha to ba duka ba aya ne bayyana ya fara alhamdulillah kawai sai tana ba ba bayyana ba zai ya asar sai aski ya yi ba ne tuna ji shi kenan
to ina da tambaya ta biyu mana to
wanda shi kuma azumi ne ke yi, to da wanda zai saur ma bai da lafiya zai shin daɗin cikin shi ba azumin da ta sha wani nan zai sha magani to kuma yanzu bayan ya ɗau azumin da sahi ke yi kamar zai takura kan shi kamar zai je baka ya azumin kwa lafiya eh
me hukunta azumin shi to na gane wa alaikum salam Hmm, assalamu alaikum wa alaikum salam Halo, na'am
muna lafiya.
la la
Muna da tambaya malam.
to bismillah Allah sana sani Wai kamar malamai sai kaji sun ba da addu'a. Halo, ina jin ka
kafin ka yi ka kai bakin alama ko ka ji sun ba da wata yaya za ka yi da wanda kai wannan kai baka cika ba.
eh
Yawwa.
shikenan assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum salam da Allah Allah ta wala ta shirin la la
muna tambaya abin da shi ya rasa rabon gado eh
wani da ya rasu to kuma bashi da uwaye bashi da iya
eh amma yana da yayu da kanu haka kuma maza da mata ne to shine muke tambaya kamar ko yani kannu kannu wa dai ba dai ko ba dai ko ba dai
a cikin yan uwa akwai yan uba kuma akwai wanda wasu bai uba su bai kuma da maza da mata ne to a takaice in akwai na gane shi kenan da ya ka bismillah assalamu alaikum assalamu alaikum Wa alaikum assalam.
na'am Ina kwana.
la la Ayya lau.
alhamdulillah Bala yana da tambaya.
to bismillah
In mutum yana da takura bira layya.
ya takura ngane ba Amma haka in ba shi da shi ne kuma kawai ba shi da abin da zai yanka kuma ya nemi wani abu ya nemi rafi ko kuma ya yi wani abu ya yi layya.
to na gane
Eh.
assalamu alaikum assalamu alaikum Alo.
na'am Alaikum.
bismillah la la bismillah alhamdulillah
Malamai kamar magana a bisa aske gina a gyaran ta ne bai da kyau ko kuma duka da aske da gyaran ba kyau.
eh na gane shi kenan don a haƙuri yamma ba da amsa wannan to magana mai magana ya fara bayyana karatu na fatiya sai ya tuna kuma ya ci gaba da yadda ya kamata yan wata takaice ba da gangan ba ne ba kuma ka ci gaba da abin da ya kamata kai in bayyanawa kai wurin asir cewa ko asita kaurin bayyanawa kurin ka ci gaba da karatunka ba ka kauli ba ba kauli ba ba adi kurin sai mai maganar ya ɗauki azumi na sata shawwala kuma ya ji bai lahi an uwa ba sata shawwala ba na nafila ko azumin farilla ka ɗauka rashin lahi ta kama ka ka ji baka lahiya gadan gadan kana da dama an baka damar ka ajiye wannan azumin ka sha magani ka ci abinci in Allah kai bayan sallah karama haka mai magana a bada addu'a a masallaci kuma kayan ka kare sun kare to dama dai abu daman ba sunna bace irin wannan abin da ake yi to kuma daman kaga bid'a ta gama wata bid'a sabuwa ta gawa shi dai ɗan uwa abin gama nasiha kurin in askar ne bayan sallah ga abin da manzana ya karantar da kai dora maka yi kokarin yin tasbihin bayan sa'atu kursiyu ga ma'awazat ga tasbihi hilimin ya shiga tasbihi tasbihin ka misali subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 kare da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir kai azkar kinka da aka dora maka kurin ga sha masallahi da kurin shine abin da ya maka alheri sai mai maganar gado wanda ba shi da diya ba shi da uwaye sai yan uwa maza da mata uwa ɗaya uba ɗaya da uba ɗaya yan uwa shi idan a wannan gado da ya ambata in a ciki akwai uwa ɗaya shi uwa ɗaya matuƙa babu diya babu uwaye ba ƙasa ba sama ba mai ture wanda kuke uwa ɗaya in shi ɗaya ne a ba shi ɗaya cikin shidda daga biyu abin da ya ɗari za a ba su ɗaya cikin uku a nan da suke raba daidai na mace mace ɗaya amma idan 'yan uwan wannan 'yan uba ne da uwa ɗaya uba ɗaya shi uwa ɗaya uba ɗaya in akwai namiji guda a ciki ɗan uba bai gado in akwai namiji uwa ɗaya uba ɗaya ko shi ɗaya ne ɗan uba bai gado yanzu kenan gado sai a maida shi bangaren uwa ɗaya uba ɗaya maza da mata za su raba namiji raban mace biyu haka za su raba inda misali yan uwa bangaren dan uba dan uba kuma shi kuma in shi ɗaya saura zai cinye dukiya gaba ɗaya amma uwa ɗaya ko shi ɗaya ne bai huce ɗaya cikin shidda bai cinye dukiya amma dan uba shi ɗaya ya kwashe dukiya gaba ɗaya shi saura to amma inda ka samu matsala ɗan akwai uwa ɗaya uba ɗaya namiji ɗan uba bai gado wannan shine tambayar ka wani tunda ka ce maza da mata ne uwa ɗaya uba ɗaya da uba ɗaya to a nan a takaice tambayar ka ƴan uba ba sa gado mataka akwai uwa ɗaya uba ɗaya namiji ke nan ɓangaren uwa ɗaya uba ɗaya su suke raba gado namiji da ban mace biyu wallahu a'lam sai maganar layya da takura al'uwa ba dora miki ba cin bashi ke laya ba magana takura ibada ce la yukallifu Allah nafsan illa ma Allah bai dora ma rai wani abu na ibada bai kace yace ka ba da ahli bai baka ba ba dora miki ba ba takura al'uwa Allah ba takura ibada ce ba ba dora miki kurin eh sai magana aske gira al'uwa rage gira aske gira duk taba gira ne abinda kuma malamai ke cewa inda gira ta sauko tana rihe ido amma wannan kurin iya daga cikin hudu ba ta shedan shedan ke kawata wa mata mace ta asir ita a wajenta ado ne gama ta kuma kaman birinya kaman biri walla ba wani kyau ba wani kyau walla kurin kaman birinya kurin shedan ne ke yaudar kuna wani gaba tafi ina ta gira da Allah miki ado ce yawa namiji yawa mace in wa gira ado ce wallahi kurin shi ɗin ke kawata muku aske wannan gira kuma annabi ya tsinuwa ya annabi ya tsinewa dinwa matar da take rage gira ko aske gira za mu ce ko ita da wanzamiyar in wanzami ne duka tsinanu ne na lili na lili ke bar adokun da Allah miki kura assalamu alaikum assalamu alaikum
Wa alaikum na'am
wannan tambayar ta bayan da muka dora a tsakanin ku haka.
mene Aihuwa, bayan da muka dora an an yi aihuwa ake haɗa gida biyar biyar.
bice biki kenan kurum shine mai fahimta bice biki mun wacce mana A
kurum ai biki yin an ba ka ƙari kake shi kuma wannan ba a ƙari kawai biyar biyar in an aihu a haɗa ma mutum.
bashi kamar a ba- a haɗa ma.
a- a baka bashi kenan Mm. ko bashi ne kenan ho Haka dai ne aka tsara kuma mai zama sai aka ce za a ba za a rinka hudda masa hisabi shi ne nake tattaunawa ya halatta wannan kuɗi an ba su katiti yau shi kabi ta mace ce
wanda yake haɗa shi da kifa.
to jiki ne na gane assalamu alaikum
Salamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullah
Mun tashi da nan mana.
la la alhamdulillah
Tambaya ta gare mu.
to bismillah
Ni ji na da an ce wai watan da aka aji manzon Allah wai ya fi mota game da falala.
to na ji kuma yi da mi assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah bismillah la la alhamdulillah
abin da ni tambaya kan tsarin ma na'am mace ce mace ce na saki da ciki kuma ita ta buge ma hankali take ta take ta take ta da take ta bayan na take ta da kamar wata bakwai da yan kwanaki ne ta ayyuka ne suna eh
to yanzu wajen kamar a kome an ya halitta sadaki masu sadaki ko ha
ya halitta masu sadaki a gidan sadaki da na ko yanzu ka aime da komi
na sake ta ne da ciki bayan na sake ta da wata bakwai da yan kwanaki ya ta yau ne suna to yanzu ina son tsakanina da ita ko ina son mu koma ita na son mu koma ni ma ina son mu koma ya halitta sadaki yanzu a gaba ko kuwa shi kenan na gane
yawa to Mm. assalamu alaikum
Alaikum salam.
na'am
An ba shi muke a kan sallar juma'a.
eh
Don ka zo kasar da jima yana zaman tayya.
eh
Shi ne muke tambaya a lokacin nan kana da juma'a ko kuma da azuhar za ka yi.
an ka sami tahiya to assalamu alaikum assalamu alaikum Assal- wa alaikum salam
Salamu alaikum.
to bismillah Ah, to kam.
ha
Ake mutum ne suna gari rida
eh Allah kiyaye
bayan ya yi rida uban ya rasu.
eh
To wannan ya ne gado ko da ya komo musulunci yana cikin
to na gane assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
Na'am malam barka da asuba.
barka alhamdulillah Masha Allah. Na'am malam tambayar ke da.
na'am
Kamar mace ce ta saba yin jini kamar farko wata haka.
eh Farko farko wata take yin jini sai kai kwana bakwai tana jini.
eh
To sai watan da ya kare wata da ya- a cikin watan ta yi jini ta kare kuma watan ya kai wajen ishirin da wani abu.
eh
Sai ta ga jini kuma irin jinin haila.
eh
To bayan ganin jinin da ta yi a wannan wunin sai ta ajiye azumi.
eh
da ta ajiye azumi kuma ga goban ba ta ga jini ba sai ta tashi da azumi da ta tashi da azumi kuma sai ta ga wannan dauda dauda irin irin in sun kare jini da suke gani eh
to shi ne muke tambaya me ya hukunci wancan azumin da ta ajiye na da ta ga jinin nan na kwana daya da kuma hukunci wannan azumin da ta dauka ta ga wannan dauda dauda
na gane shikenan insha Allah ta kuma
to eh yan uwa dai ta farko mai magana yawan ai hakuri a bada wannan amsa mai maganar fayandi tana maganar kuɗi da mata ke tarawa ta ce jika bibiyan wata ayu a bata to wannan dai kuɗi bashi ne don ba kyauta ta suka bada ba nan tambayar da take maganar ita mai haɗawa in akwai da aka ce uwa da shi mai kai da kawowa take haɗawa wannan kaman kun biya ta ne kuɗin aikinta tunda ita take haɗa muku ta raba ta bada ta aji kuɗin ajiya ka bata ni a gani na wannan kuɗin tunda ai a nan ba ƙari ba ne ba aka wannan aka ba kuɗin ba a shi in dai kun amince kamar zan mai ajiya ne ku ɗauka mai ajiya ne kuka ɗauka za ku rika biyan shi kuɗin wannan ajiya na fahimta ta a nan in dai biyan wanda yake muku aikin ajiya ne kuka biya shi a matsayin ajiya ban ga laifin shi ba amma in ba wani ba aiki wanda bai kun kawo aiki a gama kurin a meka ma wani me yasa zai amshi kuɗi in dai kurin ba wani aiki da yake kurin a zo ne wata mutu a kawo wannan za a ba ka anan bai kamata ba ta an ji ko biyu gaskiya amma ko wani aiki daban da take yi wani zai biya ta kuɗin aikin ta kenan wallahi alam sai mai maganar cewa daren ayyuwar nasarar salama ya yi daren da ta kadar yanwa shi lamarin addini ba hira ba ce ba yanwa annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin manzo ana sallallahu yanwa ya huce duk abin da Allah ya ambata na fadalar shi he ka nemi naka manzo ana sallallahu alaihi wasallam nasoshi na qur'ani da sunna sun wadatar da mai imani shine shugaba duniya da lakara hatta a cikin manzanni ba wani ba a hilin kiyama shine mai liwa ilhamd wanda abu ya gagara gaba daya annabawa gaba daya za a tattaro duniya a zo wajen shi bayan duk an je wajen annabawa adam no musa ka ibrahim musa isa manzana kaɗai ce zaɓa wani matsayin shi zai zo duk duniya gaba daya ya nemi ceto amma kowa ya sabi bayan wannan hatta a gidan aljanna ce shi ne ke da wata daraja rafi'a wasila kenan wadda hatta aljanna shi ne ƙololuwar daraja gidan aljanna yanwa wannan gashi Allah ya mai yabo inna kala ala khuluqin azim yanwa manzo Allah ya huce he ka kirkire wata hira ka dangana gare shi Allah da ya halice shi yayi shi aiko shi ya kore komi ya ba daraja ƙololuwar daraja wannan ka sa kanka cikin wani tarko haka je kasu ce ma alkur'ani ma bayan shi wannan manzo Allah shi aka sabkan ma da alkur'ani a cikin wannan qur'ani da sura ta musamman ta musamman suratul qadar Allah ya ambata a qur'ani lailatul qadr khairu min alf shahr dan lailatul qadr yahi wata dubu wannan sura ta alkur'ani a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam nasoshin hadisai ga su nan ko'ina ka je kaga magana ta raye dare da yake yi da sahabbai har bayan shi har yau da ake tahajjud neman raye wannan dare da ibada don a yi ibadar Allah don a dace da wannan dare ba mai kawo maka ruwaya ko hadisi mai rauni da manzo Allah ya zo wani dare ya raye dare daren aihuwar shi kowaye ya dai ma ƙarya dakin Allah ya ma ƙarya dangana ma Allah ko manzon Allah babu ruwaya ko da ifance ko da ifa mai rauni isnadi mai rauni babu in ba kirkire ba cewa annabi ya zo ya raya daren aihuwar shi da ta sallah ko raka'a kaza ko ba kaza ba mai ka maka illa mai ishin jin tsoron Allah mutum zai ma Allah ƙarya ya ma annabi ƙarya dan kare ƙarya kura da haka yan uwa shi manzon da Allah ya ko ga abin da ya hudi ga abin da ke aikace kuma har yau duniya ta duniya gaba ɗaya duniya Amurka Asia Europe Africa babu inda ba a raya wannan dare na takadar duk musulmin duniya gaba daya babu sabani kan shi kuma qur'ani ya ambace shi kuma shi qur'ani ya ce to yanzu ka zo kake cewa akwai daren da shi da kake gadama da Allah da ya saukar da alqur'ani ko da manzon Allah kake gadama duk mai wani wannan magana iya inkari ne ko zai kai ga sukan qur'anin ko magana ta manzon Allah wanda shi bayanin gadarin da ya kowane dare ba wata hira kama kame a tun na aka heshi tun aiho ya kai kuka shi iya mutum yana so kama magana Allah ya ka tole magana Allah da hira ta ra'ayi to wallahi mai wannan ra'ayin ya tuba ga Allah ya tsaya abin da Allah ya faɗa manzo Allah ya faɗa ba ka kirkiri ƙarya ka kafirce ma Allah gaba ɗaya ba na wajen wajen abu za ka kafirce dan ka ka hada da Qur'ani ne Qur'ani ka magana wannan kansa ka ture ta ta da nan da nan mun da nan ta kadar to kake amma in wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daraje ta huce he ka mai ƙarya ka tsaya kurin abin da yake nan su ƙura'in da sunna ya wadatar da kai da ma'anar sallallahu shi ne gaba da kowa hatta da manzon Allah kuma wannan duniya da lafiya ya ishe mu kurin bai bukatar kamin ƙarya abin zaka halaka dan haka nasu ƙura'in da sunna sun tabbatar da cewa duk wani dare a duniya ba daren da ya wuce dan ta kaza shine kurin ko shi zaka ko ina ana rayi Allah shirye da mu sai mai maganar cewa ka saki mace da ciki sai kuma kake so wannan mata ta aihu ka maido ta to dama idan ka sake mata da ciki tana nan cikin iddaka cikin igiyarka in wata nawa ne ko wata tara takwas ne tana nan igiyarka lokacin da ka so za ka ce na mai da ki an ka gyara amma idan ta riga ta aihu to ta huta daga igiyarka yanzu ka koma za a gyara zama arme sabo ful za a yi da wali da shaidu da sadaki da siga eh kuma ka shiga layin zaure ne yanzu in ta ta ce a'a bana komawa baka da haƙƙin ka ce baka da ba kina fata kenan an wa bayanin da abinda za ka yi yanzu kurin matarka a je a iske waliyin ta ko da ba a taro ba a yi taron cikin gida a samu shaidu guda biyu da waliyinta da sadakinka abinda aka yanke ka bada a mai da maka matarka kurin Allah sa kuma Allah kiyaye gaba sai mai maganar juma'a ka samu tahiya akwai ruwa ta abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu cewa duk wanda ya samu ƙasa da raka ɗaya juma'a to falisalli zuhuran arba'in mana ya sallaci sallar juma'a a zuhur ka hudu ka zo ka samu tahiya ta gangare kun ka ci gaba ka sallance ba amma raka hudu za kawo irin ta azawar in je baka samu raka ɗaya ba sai wani ke cewa ya yi ridda kuma uban ya mutu to dai lokacin da uban ya mutu shi iya riddadde kenan babu gado tsakaninsu ko daga baya kuma wani bai ciki da sai kuma daga baya to bai kuma sai magana tana jini na farkon wata yanzu kuma can 20 ga wata jini ya zo ta ɗauki azumi daga baya jini ya dawo yan wa a takaice jini yana iya canza lokaci duk lokacin da jini ya dawo irin jinin haila to wannan azumin azumi ya lalace idan washe gari ma ta ɗauki azumi ya daga dauda shi inda ake maganar dauda dauda bakin jini ko wani bai ciza ba hadisa ummu atiya ɗaya cikin matan sahabbai tace ba sa ɗaukan wannan jini a komi inda tana cikin tsarki ne a cikin tsarki ne mace in ta ga jini mai duhu ba jinin haila bane ba amma idan a cikin tare da jini ne na haila aka ga daudar matsayin jini kenan azumi babu shi kuran sai a haƙuri bayan ya ƙare a yi wanka a sake mana sabon ibada assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam ina kwan lafiya alhamdulillah
tambaya gare ni to bismillah masallaci a gaban a ɗaki na gaban masallaci ya halitta in bi biyu in na bi limani a hin tasbihin da zan yi da addu'o'in da suke ciki salatul ibrahimiya addu'o'in da na neman tsari da azabar kabar ka har in yi a sallah na da Ka yanke yi.
da aka ce kafin an taso daga rasa a kasar akwai ɗan zama da ake a miki a ciki ni ban san liman yana yi ko ba ne ni ina yi kaka sallah da da salama to assalamu alaikum assalamu alaikum la la alhamdulillah to bismillah ha ha
kamar masu aure da take zuwa wajen wasu maza guda biyu eh su kuma da take zuwa nema ne take yi su nemi ta.
simi Ya ce, su neme ta take nema subhanallah to shi kuma guda yake shi gaskiya ba ya iya ba game da mata aure gaskiya a babban da guda ya amince yake zuwa yake yi mata kuma ta hudu su ke cikin na gaya musu ita mata aure ta ba ki lamba ta ce ne sanyar sanyar kire ta amma ita in tana bukatar ta kire ta kenan da su wajen wani ne shi wanda ya ci manna ta je kurki ya kuma ta kawa ne wuta musu yanzu shi ne abin na isi da kuma abin ga sun ta ce ma su ne ma duka mata isi shi ne su shawara wai ya gaya ma mutum ta ce ya ne ko ko ya kyale shi kan ya raba
assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
na'am Malam na nan.
la la Wani na yi wani malam yana cewa akwai wani hadisi da aka samu daga Anas wajen sallar qara'i wannan. Yin gaskiyar hadisi wannan.
na ji to yan wa hakuri eh yar uwa maganar sallah gaban masallaci kina gidanki bayan masallaci masallaci a gabanki yar uwa yin sallah daga gida ya saba ma sunna kuma akwai rudu Aisha radiyallahu anha ga dakin ta abinda ake a masallaci tana ji abinda ake gidan ta yake masallaci gidan Aisha radiyallahu anha amma za ta sallah da mutane sun koma sun shiga ban sau bat sallah a cikin dakin ta kuma zai abu da zai wakala liman bici gani amma dan bici gaba liman iya sallah ko bi sallah kin sallah ba liman ki sallah kinki tunda ba gidan liman amma ya zaman to kina ban sau gaskiyar magana ba sallah daga cikin gida ba ya saba sunna sai magana ta eh, assalamu alaikum Assalamu alaikum.
alaikum salam
Allah sunana Abdullahi Ahmad.
to abdullahi ahmad Ina eh Abdullahi Ahmad. Ina ya Najeriya jihar Bauchi.
jihar gombe to Eh da Allah yanzu ake nuna wani abu da kuma ce na aikin haji. Wanda Eh.
wani malami yake a abun da a yake da suna a suna TV.
eh haka ne
Dan Allah idan zan samu kasar
to yanzu karatu sun sa- sun sa- sun sa karatu na ne a takaice ka aiko whatsapp a wannan lambar tawa lamba ka aiko min whatsapp a wannan lambar ta yau aika maka shi insha Allah to shi kenan.
eh insha To Allah zan sa sunana da TV ne da Eh.
garin da komai ko?
yawa ya ka sa alama ya ka aiko whatsapp a wannan lambar insha Allah zaka samu insha Allah Mm.
To yana nan da anibiyar ne na gani ga yanan kakasa ne ko ne?
eh muna ne karkada ba karkada karkada karkada haka ne Eh, haka ne.
insha Allah ya ka aiko eh Masha
to insha Allah ba matsala insha Allah eh to assalamu alaikum to assalamu Allah.
alaikum alhamdulillah alhamdulillah Yawa da yawa ta salamu alaikum to mai jis- magana to sai mai magana mugo magana mata armi kuma yake zina da ita irin wannan kaɗan ya gani tun daga duniya Allah kaɗan ya gani subhanallah abin a takaice dai wannan haɗarin da al'umma take ciki mata armi ta rika neman maza har tana da kanta take iske su wani abin da in wa a takaice ba abin da ya huce a ce kurin a tuba a koma ga Allah subhanahu wataala abin ya kai gaya kuma mata su ji tsoron Allah hadarin in wa magana mata arme zina duk zina ce amma ta mata arme hadari ne babba yau kaga zan zaka sawa mutum da da ba nashi ba haƙƙin iya da yawan gaske zaka kai zaka kai dan danka gidan wani iya wai ci gado a zuriya akwai in wa hadarin iya da girman gaske wallahi hallaka ce ba karama ba illa babban abu kurin shi wannan maganar a shari'ance ba maganar ka kaske mai gida ka ce mai kaza ka san dai abin da ka dauko ma kanka tun daga duniya ka fara gani yanzu abin da yake kanka kurin ka yi gaugawar tuba ga Allah subhanahu wataala ka kaurace ma wannan aikin da kai na banza kuma muna fatar a ce babu abin da ya shiga na wani ciki da abin da abin zai tsawo gaskiya magana Allah Allah kare al'umma Allah kare al'umma a tuba a yi tsoron Allah mata a yi tsoron Allah ku mutane ku yi hankali gaga nan akwai hadari ga iyalai irin wannan yaron ya san dan cewa ma mai cewa ma mai gidan shi ne Allah abin yayi Allah shaida mu kuran Allah kiyaye Allah kiyaye subhanallah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحان الله